بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wa littafi da sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah satin da ya gabata kuma mun karanta ko mun zo kan babi na ƙarshe a littafin ko mun karanta matanin da malam ya kawo za mu tashi Allah da cikin sharhi da za a yi dangane da maganganun da ya karanta a baya game da illoli da matsaloli na alaƙa da ɗan bid'a ko abota da shi ko ka bashi yarka ko ka sake masa fuska da dai ire-iren abin da malam ya kawo wadda mun karanta hasin da ya gabata. A sharhi yake cewa ƙaunar Kudali bin Iyadu rahimahullah ko haka ne ko man azama sabi da atin faqad ana ala hadamin islam yace wannan magana da babban malami Kudali bin Iyadi dangane da cewa duk wanda ya girmama dan bid'a yake karrama shi yake girmama shi in ya gamu da shi ko ya kai mai ziyara ta musamman yana girmama shi to wannan kamar ya taimaka ne a gudun rushe musulunci ya ce abin da ya sa ka faɗi wannan shi ne li'annal bid'ata biddul islam ita bid'a kishiyar musulunci ce musulunci ya yi gabar bid'a kuma ta yi yamma musulunci don ya ce e ita kuma ta ce a'a ina ba ta an gane ita bid'a kishiya ce ga musulunci gaba ɗaya. Ina ba ta an gane ko? To haka kuma wanda taimaki mai kawo abin da yake kishiyar musulunci. To ai ya taimaka ne a gurin a gaba da rushe musulunci gaba ɗaya kyan. Ya ce fa'iza ko ina ne ko? Fa'iza shajja'at al-mubtadi'a faqad ya anta ala hadamil islam. Idan ka karfafa wa dan bid'a gwiwarsa, ka taimake shi da kowane irin nau'in taimako ko girmama shi ko ba shi taimakon kuɗi ko ba ya taimako na fara'a ko zuwa gunsa ka ji karatun da yake ko zuwa taron su ko su gayyace ka koyi alaka da su to wannan kamar ka taimaka ne gurin a ci gaba da rushe musuluncin da manzon Allah ya zo kafa shi sallallahu alaihi wasallam ya ce li annal islam saboda musulunci ga baki daya kuwa sunna to shine sunna sunna ga baki daya shine musulunci ina ba sai an gane shi musulunci shine sunna was sunnata wal islam musulunci shine sunna sunna tace musulunci kaga ce sunna abin da ake nufi shine duk wani abu da mutum zai yi mai sunan ibada sai ya ce ba zai yi wannan abun ba sai a irin salon da manzon Allah ya karantar ai a komansa tun daga kuduri na itiqadin sa tauhidin sa yadda da Allah da matsayin ubangiji a zuciyarsa to irin wanda manzon Allah ya karantar haka zai in ya zo gurin ibadarsa gaba ɗaya ibada ka kam ba zai yadda shi ya ga dama ba ko yadda ya ga ana yi a garin su ba a'a zai je koya ne yaya manzon Allah yayi kaza na fata an gane tun daga tsarki alwala sallar kanta azuminka duk wura da suna ibada bautar Allah sai ce ba zai yi ba sai irin yadda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam hakan kada gurin mu'amalarsa ya ce shi ba zai wata mu'amala ba sai irin wata manzon Allah ya karantar shi da kansa yayi ko ya karantar ya ce ayi ko aka yi a gaban sai tabbatar da shi duk wani abu da zai yi sunan ya samu lada a gurin Allah to sai ya ce shi zai yi ne yadda manzon Allah ya bada dama a yi su to haka wannan shine sunna kuma yi ne musulunci gaban gida ina ba ta an gane sabanin bid'a kenan yace kama sabaka kamar yadda bayani ya riga ya gabata a babuka da dama littafin nan game da nuna maka cewa matsayin sunna take musulunci musulunci gaba daya shine sunna yace fal wajibu alal insan hmm? san ji ba to ni ba ka nace ko yace fal wajibu alal insan abin da yake wajibi akan mutum an yu'azzima ahlul ko an la yu'azzima ahlul bid'ah kada ya yarda ya girma dan bid'a in ka san mutum dan bid'a ne to ba wani magana girma ma tsakanin ka da shi ko gamuwa aka yi ta kai an gamu kicikus kawai a gaisa haka kawai ka tsaya da izzarka ta cewa kai musulmi ne kuma ahli sunna kar ka tsaya ka bashi wani daraja da kima da wani cewa kana rankafa masa dan girman kayan da ya sa a jikinsa ko ya saka alkyabba ko rawani ko kaza in dai bid'a yake kira a kanta ba a girmama shi kai ka tsaya akan sunna saboda shi yana kira ne akan fata yana kuma kira ne akan me ayyukan manzon Allah tawaye domin duk dan bid'a abin da yake faɗa a aikace aikinsa duk bai faɗa da bakinsa ba amma aikin da yake yi shine yana so kar abu manzon Allah ne abu shi nashi malamin ko abu shi ƙungiyarsa ba abu manzan Allah ba shi kuma ahlus sunna kullun cewa yake a zo abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ɗaya kuke da kai da shi ba ba ta yanda ma kuka haɗu ina ba ta an gane kai kana jawa manzan Allah mabiya ne shi kuma yana rage manzan Allah mabiya to haka an samu matsala kenan ko yace wala yumajjihahum kada ma ke daka yabe su wala yutla alaihim kada ka yabe su kada kana faɗan wani abu na kambamawa game da su kana cewa ai wato ka san su malaman nan da ake gani masu yin ɗan ɗauyukun nan ai asalin ilimi yana gurin su su masu faɗa haka ko ai ilimi yana gurin su to ai ilimi shine ka ba abin da ka karanta din shine ilimi ba wai ka karanta ilimi gaske ka karanta ba kuma aikin ka saba wa ilimi ka ga zama halaka kenan ina ba ta kusa ganewa in dai mutum mai ilimi ne to ya kamata a ga ilimin a cikin aikinsa asalin kuma ilimi shine abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa duk abin da kishe su ne to a samu malamin addini ko ɗalibin addini ya ƙaurace musu ya yi bara'a da su a ga aikace bayan alaƙa da duk wani abu da yake ba tsarin karantarwar manzon Allah ba to shine ilimin da zai amfani amma ga tsarin ilimi a ce ya fi kowa ilimi a Afirka ma misali amma kuma da a wayaki akan bid'a kaga wannan ilimin ba shi da wani amfani ilimin kenan ko ilimin halaka ina ba ta an gane to shine yace wal ana yace yanzu kuma abin da yake faruwa kama tasma'una kamar da kuke ji a tafara cikin mutane min madahil kufari ana ma yaban kafirai kai tsaye mutane da yawa sun ɗauka cewa su musulmi ƙasƙantattu ne kafirai su ne suke da ci gaba su suke da kaza su suke da kaza sai suna ji a ran cewa su suna baya kafirai suna gaba da su saboda me wai kafiran suna da wani abu na kyalkyalin duniya sai mutum da aran cewa shi tun da daga na kyalkyalin na abubuwan kimiyyar zamani da kere-kere da waye ya samu kansa wata irin ƙasa wanda shugabannin ƙasar ba sa kishin mutane ba su ba da dama a gina ƙasar ba to sai da cewa shi kaskantacce ne yana sha'awar kasashen da suke na arna don me akwai hazara a ciki ma'ana akwai wani abu na kere-kere da zamani da gine-gine da wani abubuwa da ci gaban duniya amma fa babu wani abu da lahira kuma a ciki shi ga shi anan zai zauna kullum za a kiran sallah sau biyar kuma zai sallasa sau biyar a masallacin da yake so ya sallasa in yadda fa kuma waɗancan kasashen zai gama rayuwarsa shekara ma aru-aru ko kiran sallah ba za ta ba bari manzo Allah ya gaya mana cewa idan ka ji mai kiran sallah ko kai daina a kullu abu duk abin da ya faɗa kai ma kana maimaitawa illa hayya ala salah da kuma hayya ala falah su suka rika cewa la haula wala quwwata illa billah in ya gama kiran sallarsa kai ma ta gama bin shi abin da ya faɗa sai kai manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai kai Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatu qa'ima ati muhammadin alwasatu wal fadila wa ba'athu maqamada wa atahu ko ka kara innaka tasmi'at ko ka tsaya anan duk wanda kai kana da hadisi akai daga nan yace in kai wannan addu'ar in ji manzon Allah yace halallahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi to ko wannan kadai a kake ji kawai a duniya irin sallah sau biyar akalla kuma ka dalilin ladane guda biyu ko uku a kowace irin sallah kuma kowanne kai manzan Allah ta cewa lalle lalle zai cece ka akwai abin da ya fannin a duniya to haka ashe muna muke cikin ni'ima kan da kake hangen su cewa sa da kyalkyale da ci gaba da kimiyya da wane ne za ka iya ya fi shekara ko fi da ka baka taɓa jin irin sallah ma da kunnen ka ba bare ma ka ga ana sallah a wasu wuraren inda su a can ko da masallacin ne sai dai ku yi irin sallah a cikin iya masallacin ba za a buɗe su ta fita waje na waje rikabi ba saboda ya kare haƙƙin wai ɗan adam wai karka dami mutumin da bai da alaƙa da masallaci su haka ne lokacin ƙasashensu sai dai su ga iyacin masallaci kawai wanda yake wajen nan a tsaye ba zai ji me ake a cikin nan ba to kaga ce an samu sai mutane suna yaban kafirai ma wal yahudu wan nasara suna yaban yahudawa da nasara wasanaya alaihim suna yaban suna girmama su ko suna tamba masu wa annahum ashabul litaqaddu suna cewa ai su ne masu ci gaban duniya ai malam turai ai malam western world ai waye waye haka za ka ta kamba ma kasashen turai ya ce maka a ingila na ga kaza zai ce maka a amerika na ga kaza ya je ina ne ya ga kaza wane ne Kanada? duk dai kasashen turawa da sauransu su ke kambamawa su ke ji a ransa kuma yana allah allah samun damar zuwa can ya rayuwa yana rena nan da yake rayuwa a bisa tsarin addini yanzu ana kiran sallah ya fito zai tafi unguwa ya ga sallar gawa ya tsaya ya bi sallah ya samu laraba haka bane bai san an yi rasuwa ba ya shawo kana gagawa an fitar kawai ya da alwalansa da yawa ya yi walhada ma kawai sai tsaya sai sallar gawa ya wuce uzurinsa ya samu sallah ya samu lada a can fa ba za ka ga wannan abin ba abubuwan lada da ibada da tarin aikin lahira ga su nan ba adadi a nan sabanin waɗansu ƙasa da kake tunanin sun ci gaba na ba ta hangane to sai suna yabon su suna cewa su ne masu ci gaba warraƙiya kuma sun yi ɗaukaka a duniya wal hadara suna da wayewa ko haka suke cewa wa annana mutakhallafuna sai su rika cewa wai mu musulmi mu kasashen musulmi mu an bar mu a baya wa mutaakharuna mu ne masu tasowa ba ka gita ba da suke cewa turawa tasowa haka suke irin mai tasowa wai kasashe na ƙarshe a duniya wani su ne ƙarshe a jerin ɗan adam gaba ki to wai kai musulmi da kake ƙasar asiya ko afirka to kai ne na kusin kaskantacce na ƙasa saboda ba ka da kowane nau'i na ganin abubuwan ci gaban duniya tare da cewa kuma ai kai kake da addini in ne kai musulmi ne kullum kana kan abubuwa na lada da ibadarka wanda kuma da kwanan ka kare ka koma ga Allah wannan abin da kai shi ne mutum kuma a kabarinka har lahirarka wanda kuma rayuwa a wancan kasar in dai ba addinin musulunci ba ba dan da ya mutu ya shiga bala'i na har illa masha Allah to haka menene haɗin ku da kai da shi ai babu haɗin ko yace ila akir ma yaquluna har da zuwa ƙarshe ba suke faɗa na cewa ai mu nan babu ci gaba ai mu nan gafa muna addini muna katun qur'ani muna kaza ka je wucewa ka ga katun qur'ani ka tsaya ka ji ko kai ma ka karanta ga masallaci na karatu ka tsaya ka ji ko ka karanta duk tun babu wannan abin fa amma kullum muna cewa ai mu nan kaskantattu ne ai bakin ciki kaskanci talauci wane ne duk yana afirka eh haka ne to amma da kalamar ina ne kuma ake da yancin yin addini ai kusan duk duniya ba inda ake da yancin yin addini kuma kamar afirka yancin yace haza min ashaddun nifaqi to irin wannan maganganun ma na daga cikin mafi girman munafunci kana kaskantar da addini baka sani ba amma ga mutumin da yake da ilimi amma awamun nasu su wannan bai ma san cewa bai ma san ma'anar abin da yake faɗa ba shi sa masa uzuri yace wal iyadu billah muna neman tsarin Allah ya kare mu daga wannan irin furci yace wa qawluhu wa man yatabassama fi wajhi al-mubtadi faqad istakfa takaffa bima anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wa dan bid'a far'a ya sake masa fuska ya mar dariya ya mar murmushi ya tare shi da maraba irka kamar ya kaskantar da abin da Allah sakar manzon Allah saboda an sakar manzon Allah da mai sunna da yada sunna ba ga bane Allah ke cewa ballighu anni walau aya ku isar da sako na ko da aya ɗaya ka sani to ka faɗa wa wanda bai sani ba ina ba ta gane to shi kuma dan bid'a kullun yana kira ne akan addinin bin tsarin manzon Allah abu tsarin kungiyarsa ko malamansa ko kuma wani abu da na san zuciyarsa to kuma kai sai kake mar murmushi kana mar dariya kana mutunta shi kana kimanta shi ba kamar kenan kana so ka kaskantar cewa kai da kake da sunnar manzon Allah kamar kai da kaskantar kenan kake dauran ganka ba ga wannan shine illar ke na fata kuna ganewa shi yasa fakan ka dan bid'a kawai kadaran ka da hannu kawai yace li annal mubtadi'a domin shi dan bid'a mukhalifun lima anzalallahu ala muhammad ya saba wa duk abin da Allah ya manzon Allah ne saboda mun sha ba da misalai shi faɗan bid'a duk wani abu da kasan manzon Allah ya koyar to sai da kirkiro kishiyarsa Ƙudiri da manzon Allah ya zo da shi na cewa abauta wa Allah shi kadai da Allah faɗa mana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba haka Allah faɗa ba kai kadai muke bautawa ya Allah kuma gare ka kadai muke neman taimako to kudirin yan bid'a su ba haka bane sun yadda akwai wani da ba Allah ba da zai iya ba da taimako aka shiga cikin masifa da haka yake da kaushi yace da wane ne yake da abubuwan sa da zai kimbai ba su sunaye ko mutane ne kamar kowa amma ya dauka rai cewa mutane ne masu wata irin daraja ta musamman wanda idan ka shiga bala'i su za ka kira su yayi ma bala'in ba Allah shi kare ba har wannan kafirci ne na fata an gane to haka kudiri kenan in ka dawo nau'in ibadodin su ibadar da manzon Allah ya zo karantar da al'umma su kuma sun kawo akasinta kisa kowace irin ɗariƙa akwai nau'in muridinta daban kuma a gurin wannan ɗariƙar in ka shige ta to iya wannan muridin kaɗai za ka yi haramun ne akan ɗan wannan ɗariƙar ya yi wurin waccan ɗariƙar. Kuna ganiya? Tare da cewa ba za ku a baka cewa manzan Allah ba ne koyar, za a ce maka shehu wani ne sai a riƙe. Shi kenan kawai. Amma a sunna kuma za a ce maka ga zikirorin da manzan Allah ya karantar. A faɗa ma aƙalla zikiri sama da kala goma ko ashirin. Duk wanda ka ɗauka a cikin ka iya kake yi kana kan daidai saboda manzan Allah ne sai a yi. sanda kuma kake yi kana ji a ranka cewa manzon Allah ne sai nayi kaga lafiya kalaukiyar ina fata an gane to in ka dawo komai da kake na mu'amala na ibada na wane ne hatta sa ta tufafin su zaka samu na yan bid'a daban da na ahlus sunna zai ba kansa wani wani mayyazewa bambancewa tsakanin shi da mutane wanda duka bid'a ne Shehu Abdullahi Gwandu Allah masa rahama yake cewa ba daidai ba ne akan malamin addini ya ware kansa ya wata shiga ta musamman ya ta nuna cewa shi malami ne ya bambanta da sauran mutane domin hakan zai jaza masa abubuwa kamar guda biyu ko ya shiga cikin harkar riya ko kuma ya shiga cikin harkar ci da addini na fata an gane ya saka hirami ya saka rawani ya saka alkyabba ya rika tarbi ga kwagiri ya rike in zo siyan kaya a gurinka dole ka ji cewa babban malami da kamar rage to kai al'akal biya shi kuma da addini kuna ina fata fata ganewa haka bilan gwanje fada saboda ka ba a gane malinta ko malami ta kayan jikinsa ba a gane haka wannan alamu ne na bid'a shi malami ana gane shi ne kawai ta ilmantarwa da yake a ga aikin ilimin a aikinsa sannan kuma a ga yana karantar da mutane su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine malami sune ulama'ur rabbaniyun kenan masu kira akan abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina miki yace fa tabassama fi wajhihi ako yace fa tabassama fi wajhihi idan ka masa dariya ka masa far'a dan bid'a ko ina ne eh mun su ɗan ma'ahu haka ne ko yace kamar murmushi ka suke masa fuska kai dariya da shi suke walwala aka da daɗi aka lujula ya ce fa inna ku ya kunu kad khalafa ma za a fi kitabi wa sunna shi fa ka san cewa ya saba wa duk abin da ya zo a qur'ani da sunnar manzon Allah wanda manzon Allah ya koyar ko min ne min hadrihi ya kaurace musu wa yubjidu haka ne ko eh haka yace min min hadirihim ya kaurace musu wa yubghiduhum yana ko fushi da su wa ibtiadu arhum ya kaurace musu duk abin da manzon Allah ya karantar shi baya alaka da shi kuma yana faɗa wa duniya ma shi baya alaka da sunna haka zai ce maka zai yi kaza kaza kaza ta maka shine kaza kaza kaza kaza alqadiri to haka zai faɗi sunansa shi ba qadiri ne shi ba nisqabande ne shi kaza ne shi wane ne ba ruwan da cewa shi sunnar manzo Allah yake kuma na tuciya ma da haka zai rubuta a ɗakinsa ko a motarsa ko a jikinsa ko a faɗa da kansa shi kaza yake bi kuma zai faɗa ko ina sai kuma kana cewa abu manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallama to haga ya daure cewa duk abin da manzon Allah ya karantar baya alaka da shi yana ma jin haushin shi in ka ce mar abu sunna sai rai shi har ya faɗa da kai yace wa adamin rida anhum sannan bai yadda da su ba li annal ibtisama domin yin murmushi ga fuskar mutum ya dillu ala rida wal ilbisa ma'ahu idan ka mutum murmushi ko gamu da shi ai alamu ne cewa ka kana kaunarsa ko kun ga muku fara a yi walwala a kalli juna a yi murmushi ya kwana ga tafa a gaggasa da sauransu alamu ne cewa ka yadda da abin da yake kana kaunarsa kana da alaka da shi na fata an gane to kuma ai yadda da abu ko da baka yi abun ba ai za ka tashi a cin masu abun malamai suka faɗa na usul cewa rida bi kufrin kufru in ka yadda da kafirci a ranka ko da kai baka yi kafircin ba to shi ma kafirci idan kana ri cewa yanzu da kirista da da da, pagan da dan hakika da dan wane ne masu irin cewa su ne masu hakika da da sauransu din nan da dan kalaka su dan tatsi ne in ka ji a ranka cewa suna kan addinin daidai to kai ma ka shiga layin kafirci na fata kun gane ko kai baka aikata nasu ba in ka ce to ai duk addini Allah ake waye saboda ga shi ma Allah yake cewa wannan mu Allah yake cewa wannan mu ai duk ɗaya ne to ka shiga layin munafunci da kafirci na fata an gane dole ai da bambanci saboda kai ka yadda da Allah a tsarin da Allah ya saukar wa manzon Allah cewa a kira mutane su bi Allah a wannan tsarin shi ko ba haka yadda ba mutumin da zai sai maka duk wani ma abu da ya shafi ilimi na hadisan manzon Allah bai da su ba mutumin da zai zo zai ce maka cewa ba ma maganar waɗansu shagunansa ba shi kansa ma da kansa a matsayin Allah ba ga bane yan hakika yan faira yan sauransu to kuma ka zo ka ce da kare da kuke a ga faɗi kuke ba to shi yasa ce yadda da irin wannan abin shi ma alamu ne na cewa kai ma kana cikin su kenan yace kuma wani shi ma munafurci ne Allah tsare imanin yace wa qawfa qawluhu wa man zawaja kalimatahu min mubtadi'in faqad da ko ba rahimaha san da yake cewa a bayan mun karanta duk wanda ya aurar da yarsa ko yar uwarsa mace ya aurar da ita ga wanda yake dan bid'a ne to kamar ya yanke zumuntarta ma'ana ya raba ta da tsarin bin hanyar manzon Allah ya miƙa ta ne a je a halaka ta saboda ita mace tana da alaƙa mai girma da addinin mijinta da kuma ɗabi'unsa. Duwayenta duk iliminta, to yau da gobe mijinta zai iya canza mata kuka ba ta sani. Ta kula daga cikin mutane masu baƙin wayan nan mana, in an saki wata mace ko kuma mijinta ya rasu, ta gaji dukiya mai yawa, ta ko ɗan sun ƙware, sai da laɓo zuwa aure ta. Kafin a yi shekara biyu uku, duk kuɗinta ya ƙwaci, ya kashe. Suna nan, ba an san su ba, akwai na gari gaji akwai irinsu. kanta an kada duk kuɗin ta ya cinye saboda ƙwarewa a dabara da makirci eh zai zo ya langaɗe a gabanta ya yi waye ya mata zazzakin baki sai ta bashi aron kuɗi ba ta gaya kuma kowa ba har a waye gari ma ita kanta wata adadin kuɗin ba ba gaske musu ba to ga wani bangaren abin duniya kenan ina kuma ga abin addini tuni zai canza ta daga layin daidai da kuma layin da ba daidai ba shi yasa amana ce yarka ko kanwarka kowace kai ne za ta aurar da ita to amana ce a kanka cewa ka bayar da ita ga mutumin da yake mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwajibu ala man indahu muliyatu wajibi ga wanda yake da wacce zai aurar zai mata walici bintun yarki ce au ukutun ko kanwarsa ce yar uwa au man tawalla ko kuma wata da shine waliyinta faqatun ne aka da nikaiha wata shi zai aura mata zai daura mata aure ko yarsa ko ‘yar uwarsa, in dai shi ne zai ɗaura mata aure ya cancanta a musulunci, to wannan wajibi ne a kansa shi ɗin an yi tara laha mai alkufa a saliha, ya nema mata mijin da yake daidai da ita mutumin kirki. A tsarin malamai sun tafi da akan cewa shi aure kansa ma ana so in za a yi aure a nemi alkufi ma'ana daidaito a samu daidaito tsakanin matar da mijin. in aka samu auren da ya zanto babu daidaito kamar kai talaka ne na san ƙarshe 000 sai kuma ka zo ka samu ta ƴar manyan mutane ka ce tana son ka ba na bin lokaci ta makale ma saboda wani abu na su mata wani lokaci akan soyayya irin su rufewa yake ta makale ma to iyayenta daru ai ta masifa ba sai ba sai ku zo ku yi aure to ƙarshen auren ba zai lastin ba kun kuma lastin din ma kai ɗin ya kanan bawa ta kalama kaskantacce a zuri'arsu saboda ko kun aifi yaya in aka tashi wani taro a gidansu da wani bukukuwa da wani haka kai da ƴaƴanka da ita ba a kimanta su a family saboda kai din zero ne ba layin ta bane da eh haka ne da gaske da gaske haka ne ba za su daraja a gurin danginta ba kaga wa da za mu sunan bala'in kai ne kaga da sai ka ba ta hakuri tun farko kawai ka ta tsaya hakuri ko ka samu kai mata jaka ne mu daidai da ke suka ce ai kowa ya san matar da ya kamata a wani kuma galibi wanda ya aure saboda kuɗinta ko ƙima darajarta to za ka ga wahala yake sha a auren wahala zai sha sai zan ba ya zama jikana yake kawai Allah sauyi to ta dole a nema mata wanda yake daidai da ita kuma saliha mutumin kirki ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa cewa idza atakum man tadawla dinahu wa amanatuhu fazawwiju in ya zo neman aure a gurinku wane ne ya maza Allah ya ce wanda kuka yadda da addininsa kun yi bincike kun gane ba ɗan ƙalaƙa ta ba ne ba ta tsini yake yi ba ba ɗan faira ba ne ba ɗan haƙiƙa ba ne ko to abu ɗaya kenan wa amanatuhu da kuma amanarsa mutum ne mai amana mutumin kirki ma'ana mai nagarta a wata riwaya maza Allah cewa yayi wa kulquhu dabi'unsa kun yadda mutumin kirki ne ka ga ga cikin ɗabi'u masu ai riƙon amana ko da duk mutumin da ba shi da amana ai ba shi da addini saboda addini ma gaba ɗayan sa amana ina fata an gane to kun yarda da wannan abu bi na shi addinin sa akan daidai yake sunna yake ne sannan kuma mutum ne mai amana ma'ana mai ɗabi'u masu kyau to ku ba shi aure kawai kar ku tsaya ku dogon bayani kai ku ba shi matar in dai da wannan abu guda biyu to ba za a ji kunya ba a auren shi zai riƙe ta da mutunci aka ta masa dana aliyu radiyallahu anhu wa zan ba wa ƴata sai suka bata mutumin kirki idan yana son ta sai karrama ta ko ba ka bane in kuma ya ji ya tsane ta baya son ta ko ba zai iya walakanta ta ba saboda mutumin kirki domin yana tuna nassosi na hadisai da ayoyi game da rukun mace da iyali da sauransu kuma yana kallar waɗansu abubuwa na darajojin mahaifanta ko ƴaƴan da suka haifa to ba zai iya wulakantar da ita ba duk da cewa baya san ta na fata an gane amma idan dan bariki ne ba baya san mace ya ka gani suke mu mata ya dura mata ashir ya zaki babanta da mamarta ya dauki kayan ke watsa titi ba ta suke ba mutum da ya fi iyayen ta kuɗi da sanin mutane ya ci mutuncinta ya kore ta ya burza ita duk suna yi ya mata dukan tsiyama kuma zai biya kuɗi a duk inda ya kamata ba abin da za a masa sai dai a lahira ke tsinto kaga mutumin banza ke Allah ku bigi da tsare imanin za ka da wannan haƙƙi ne akan su ku iyaye ku san cewa wa za ku ba ƴaƴan ku ke kaga manzo Allah ya faɗa yace in lam tafalu in ba ku yi haka ba in ba ku aurar da ƴaƴan ku a bisa wannan tsari ba ma'ana abu bi kaɗai za ka lura da shi gurin mai neman ƴarka addininsa da kuma ɗabi'unsa in ya cancanci a bashi aure kawai ka bashi kar ka tsaya kuma wani kwaje da ba'ari yau ka bashi komai da zai faru kuma Allah zai yi insha Allah ya ce in baku ya gaba ka kun fitina cikin arabi za ka samu fitina a ban ƙasa wa fasadun kabirun da kuma fasadi mai girma ta ba dan bid'a yarka kan ka ankara ta zama yar faira ta zama sayyida ita ma a ga an shiga bala'i kuma har ana zuwa ɗakin ta ana ana karɓan tabarriki kafin ka ce ne ta mai da kanta ita ma ta Allah Allah haka suke yi saboda kuɗi ake ba su shikenan ka ga ta fita a layin musulunci ta shiga kuma layin kafirci Allah ka tsare imanin yace fa zalam ko tataharra limuli saka almardi min dinihi yace idan fi dinihi in baka zaba wa yarka ko wanda zaka aurar ba wadda aka yadda da addinin sa wa amanatihi da kuma amanarsa to ya hasulul fasadu kabir za a samu fasadi mai girma yace haifu ko itazawwajaha wahidun min ahli nifaqi sai a waye gari wani tantirin zindiki munafiki ne ya aure ta ta gama yi wa yarinya tarbiya an ba ta ilimi na addini an ba ta abubuwa ladabi da sanin ya kamata sai kuma aka bari wani kawai zindiki ya aure ta ba sani kamar abin da aka rike shekarun baya kaga yarinya a saka su a islamiyoyi malamai su ta fama a kansu su karanta da su addini qur'ani tafsiri hadisi fiqh su san addini ko yara fa amma wannan ustazin saboda ba shi da kuɗi in yana san tsaya daga cikin su ta afa ustazi to mu to to ba ta ci to me zaka bata haka za su baka a wata tana san shi wallahi ita wata tana san shi amma a gidansa sai a zo a mata wani kuɗi ba a wani kwakwalwarta sai kawai ga wani ƙaton shashasha ya samu kuɗi ko ya shiga siyasa ne ko ɗan kwangila ne ko wani kuɗi samu dai gashi nan dai ba a sani ba ya kawai kawai shi zo shi da kasuwar motarsa yana ba da kuɗi ya je gidan su zance ya cire kamar dubu ɗari biyar a lokacin ya kashe musu tankatai mai kawai an yi to sai a ba shi ta shi kuma abin da ya yi addini ba abin da ya iya irin wannan ne aka bada labarin wani da ya auri wata irin wannan ita ustaziya ce ni'imar ustaziya suna zaune ata sha bai ba ta ce masa da ya ce alhamdulillah ta ce masa yarhamukallah ya ce rabbana wa lakal hamd to kaga wanda inda gaske ne a karshen bala'i in dai da gaske ne labarin ai zama karshen masifa ke musulmi bai san me za a faɗa ba in ake atishawa ya hamdala to yanzu wannan ci gaba zama yau ba bala'i ba ne to kafin ka sai shekara shekara biyu ai yake da ita ma ta raba ita gaba Allah ubangiji ya tsare imani to haka wato ce ta iyayenta saboda me fadayin kuɗi fadayin kuɗi Allah tsare imani ihi to ga za samu fasadi ya ce za samu wani munafiki a wurinta aw min ahli bid'i ko kuma samu daga cikin yan bid'a fatadillu ma'ahu sai ita ma ta zanto me ta bace tare da shi wa takunu anta sababu fi zalika sai kuma zanto kai ne sanadiyar haka da kai uba ko kai wali da ka ba su mutumin da yake ba mai addinin sunnar manzon Allah ba yaje ya halaka imaninta sai ka jaza mata ka samu alhaki kai ma ka samu alhaki kaga an shiga bala'i kenan Allah ka tsare imanin yace kala wa man taba zatul amqadi yake cewa a can bada makaranta duk wanda ya bi jana'iza ta ɗan bid'a ɗan bid'a ne ya rasu kowa ya san ɗan bid'a ne ɗan faira ne kowa ya sani a gari baya koyewa ya zana kofa gidansa ma ba sa rubuta ba sun yi rubutu sun yi kaza gashi gashi gashi kawai sai ya rasu to kai kuma sai ka je ka tafi ka je aka sallar gawa da kai ka je ka makabarta kai ga mai neman lada ko ko ba ka ke ba to ita to za ka ji abin da aka faɗa game da haka ya ce duk wanda ya bi gawa ta ɗan bid'a wanda aka san shi ɗan bid'a ne ba shakku ake ba da gaske ɗan bid'a ne ya ce to zai zan tufa lam ya zalfi su kuɗin lahi hatta yarji'a ba zai gushe ba ina cikin fushin Allah har a dawo daga makabartar ya dawo gida saboda ai idan mutum ya rasu idan mutumin kirki ne ya tabbata a hadisi cewa yayin cire ransa za a turo masa mala'iku wasu farare da farar sura da fararen kaya masu ƙanshi masu haske bai taɓa ganin mutane masu kyansu ba su cika iya inda yake iya ganin sa kawai su ne a lokacin an canza tsarin rayuwarsa bai mutu ba fa a lokacin amma Allah ya canza tsarin rayuwarsa ya bar sararin duniya za ka yanzu ko kamar magana ba zai ji ba za ka ce ya ji ci ba domin ya fita a layin amma bai rasu ba a lokacin yana ganin su shi duk inda ake gaba ɗaya kawai su zai kalla sun tuka masa guri suna ƙanshi suna fara fararen mutane ka san dai ko barci gaggawa ka ganka a wani guri fari guri mai kyau ga haske al'abun an yana alheri ko yawwa ya ce ka gansu farare suna ƙanshi kuma suna rarrashin sa suna ce masa kwantar da hankalinka in an cire ranka cikin mu za ka dawo shi sa Allah faɗa mana cikin Qur'ani cewa innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا ليه عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أي عند الموت أكيد wanda suka ce su Allah ne ubangijinsu kuma suka tsaye akan haka har suka ga mutuwa to sai Allah sauka musu mala'iku yayin mutuwarsu me yasa ce musu na ce musu mala'ikun kar ka yi bakin ciki dan zaka bar duniya zaka bar matarka da ƴaƴanka duk mutum abu ne ke tada masa hankali shine zai rasu zai bar ƴaƴansa kanana da sauransu ko ba yi bane yana ganin yaya za a yi ba shi bane kowa zai kula da su ya kaza kaza kaza za ta masa to kar ka yi wani bakin cikin rabuwa da su sai kuma kar ka ji tsoron zuwa lahira dama yanzu sai yake ji ai bai san me zai samu a lahira ba a yanzu kina da garanti cewa lahira kawai da rakin tare ne aljanna to ba haka take a ware ba me za ka yi a sauke ana Najeriya me kake nema to wanda ba za ka sati biyu kai malaria ko ba shi bane ga malaria ga typhoid ga basir ga kenda ga komai ma ana fama da shi ga haushi to bayan ka wuce su corona ma tukuna wannan to za mu da ga wasu ma'aikata sa abubuwa na haushi da bakin ciki kullum ka gansu babu adadi to yace masa kar ka yi bakin ciki na rabuwa da mutanenka a duniya sannan kuma kar ka ji tsoron zuwa lahira mu ne za ka launa a cikinmu to ga ta wuri ke to ana ba shi wannan rarrashin har a cire ransa shine wannan shi dati nashda a ga cikin salama sai koma ga Allah lami lafiya Allah ka saka mu a cikin shi to kaga tun kafin ma ya mutu ya zama komarsa kuma ya ci gaba zama a wannan makomar sai ta tabbata wani hadisin rabin cewa bayan ya rasu an cire rai ana ta kokarin mutane an yi masu kuka sun yi masu addu'a sun yi masu nutsuwa sun nutsu yanzu a je a yi tonar rami a zo a gwada tsawon sa ba ta ke ba a je a siyo likafani a yi waye yau yanzu a fita na iza a kai an kishe shirye ne na a je a masu tira shi kuma ta magana cewa ku yi sauri da Allah ku yi gaggawa ku tafi da ni saboda shi yana hango alherin sa a san da zai samu me kuke jira ne wani ya ta muku magana ba ku ji amma yana magana ku ta mana ku yi sauri da Allah ku kai ni in je in samu huta in fitar ga cikin wannan musifa ta Najeriya ko ba shi bane Allah ka saka mu a cikin haka to kaga in mutumin banza to yanzu wannan zama da shi ka bi gawarsa a ga samu albarka kenan ai in mutumin banza ne kuma bayan an saka masa waɗansu mala'iku masu za a saka su su a wani bakar kama bakin mutum ka kaddara a ranka bakin mutum garjeje irin hijajawun ga bashi ga taje ga gemu ga kasin ba ya hada ga bakin kaya yana zare maka ido ya ka gani kaga an shiga masifa kenan aiko kaga an shiga masifa to za a ga duk idan mutane ya shiga ya tsorata kuma suna mare shi suna duka shi su daki bayansa su daki ko fuskarsa haka Allah ba da labari game da cire ran kafirai so yana wannan ihu kuma a cire ran bayan an cire kuma ana maganar a za'a ta gawa a gaita makabarta sai kuma fara ihu ina za ku kai shi ya za ku tafi ni a gidana a ya fi dini a gidana yanzu kai wanda da kai za kai ni wannan bala'in ya ta ihu ba a ji su zama zaki cewa asri'u bil janazati ku yi gaggawar kai gawa makabarta in ta mutu yace saboda me in mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimuna ilayhi to za ku haɗa shi ne da alkhairi zai kusa cikin salama in mutumin banza ne kuma to ai fa shar tad'unahu arqabiku kun sauke sharri ne akan kafadu ba da makara haka ba ba ka faɗa ka bane to mutumin banza ne ko baka sani ba to za a sauri a kai shi a sauke ya huta da bala'i shi gaba da rike ne zai dawo ta mutuwar da baka sani ba kai wasa to kaga ashe kenan in ka bugawar mutumin da yake tantirin ɗan bid'a ne ya mutu aqida da tabatar ta manzon Allah ba ya mutu ɗan tatsina ne kowa sani a gari shi ɗan ƙara ƙasa ne ba ta sai kansu ba su ɗan tatsina ne to idan ya mutu wannan ko Allah da ɗan bai halatta kace ba ba ruwan ka ne wani ya mutu shi to Allah rufa sai Allah shi kenan ka yau Allah samu mutuka da imani Allah ka tsare imanin mu kada ka zauna lafiya ba ruwanka da zuwa ka je ka tira kamar sunan sallar gawa ka je makabarta nan ba aikin ka bane to ba za ka taziya yanzu idan wani arme ya mutu za ka dafa taziya yan wasu ranka da su me alaka ku da su ka tafiyar kamar ai ba dole ku ce ai ana yi wanda ake da alaka da su ne dawa da wanda ya mutu yan wani kun gaje ba ka sa abin da ya bari ko kwala mana kyakkyawan karshe to karka magana da yawa don za ka shiga ladin baka sani ba sai ka tashi lokacin kira yawo shi na ba sa an gane yawo amma gan zuwa haka da kuma ka ce Allah da kansa baka sani ba ai kuma akwai matsala a ciki na'am ubangiji ya tsare imanin to kaga an samu matsala kenan ko yace wal azabu yusibukum ma asabahum in kuka bi su kuna tafe da su to ta yi ta azaba da ta same su kuma ta same ku a ga an shiga wata masifar kuma da baka sani ba a ga garin gyaran girawai an ja a rasa ido ma ga baki ɗaya ya ce kala fi bin iyadin mandalar sama sai bid'atin ko wani tahul ama yake cewa duk wanda yana tare da ɗan bid'a yana zama da shi to zai samu makanta ma'ana makanta ta ilimi za a toshe masa basira zama da ɗan bid'a na dawo a toshe mutum basira da waya gari ba shi da basira har kuma ya shiga uku ya ce ya ani al'ama fil basira za a toshe masa basira wa amal kalbi za kuma a toshe masa zuciyarsa a gargarin kuma an shiga masifa kuma dama abun ubangiji in ka ji ana maganar makanta a qur'ani galibi ba na makanta ta zuciya ake ne ba ta ida ba ya ce wa ƙaunar fudel bin iyadi kullum ko afdalu ma yahudiyu wa nasraniyu wala akulu ma mubtadi'in yace ni zan iya cin abinci da ba yahudi ko ba nasare amma ba zan iya zama mu ta abinci tare da bid'a ba wannan mun karanta irin hidiyawa a can baya alaka da dan bid'a da kuma musamman da yake fasiki wannan yana aka taka ba'ira maznaci ne ko kuma dan tata ne duk an sani ina ba ta an gane amma kaga ya san arewacin sako yake duk wanda yake tata ko ko zina ya san aya sako yake kuma yana sa ran cewa Allah sa ya daina tuba amma wanda yake bid'a shi ya dauka cewa addini yake zaka baya ganin cewa wata ma zai tuba yace li anna al-yahudi wan nasara ko saboda su yahudan nasara ma'rufun kowa san su annahu sahibu dinin wa millatin ai san ga addinin sa ga abin da yake tafiya kansa diniyatin mukhalifatu li dinina addinin sa sabanin namu ne kai ka san ba naka bane shi zaka ba za ka yi maganar ma addini shi ba ba yahudi ko ba nasari ba ruwan ma da maganar addini game da shi saboda ka san ba layin kuɗe ba da shi kawai yanzu wani abu ne a haɗa ku an taru abu ɗaya kowa an gama an mutu amma duk wani abu na addini ba za ka iya masa ba in ka san ma misali ba yahudi ne ko ba nasari za ka ce masa assalamu alaikum haka ba za ka faɗa masa ba domin ka san addinin ka ya hana to haka ne yace a ina miki wa huwa min ahli alkitabi ita ya zama cikin alal kitabi amal mubtadi'u yace amma dan bid'a fa innahu yabdi al-islam shi ai sharrin sa ya dauka cewa shi musulmi ne yace ammal yahudi wal nasrani balad al-islam ba yahudi ko ba nasari ai baya cewa shi musulmi ne in za ya bin addini musulunci ma ga shi ya koma gefe yanzu ko kuna wani makaranta ne ko ma'aikata ne aka ce za a yi addu'a sabon ta addu'a ga duk kirista sun koma gefe tunda ya san ba zai shiga addinin musulunci ba kuma zai shiga cin abin addini da musulunci ba dan shi ba musulmi ba sai koma jefa kayan shi ku gama addu'ar ku kuma shikenan in akwai buƙatar kuma su ma su nasu sai su ma su nasu su yi su ba ka ake ba galibi yawwa amma shi dan bid'a in ka samu wanda bai san abin da yake ba ganin cewa shine da alkabba ga rawani kaga zan ce malam amana addu'a eh ya nuna ya nuna ta ta ta ce kuma shi zai addu'a kuma shi dan bid'a ne za ga hatta addu'ar ma ta bid'a yake dan bai da sunna ba na ba ta gane bai da sunna ba ko an kai ga makabarta sai ga gansha ce wallahi ayi addu'a sai ga ta faro abubuwan da manzon Allah ba haka yake ayi ba kuma galibin abu ne ke faɗa ma addu'a har ya gama bai yi gawar addu'a ba bai mata ba mana bai mata addu'a ba a gurin saboda shi musulunci shine iya abin da manzon Allah ya koyar shi ne kaɗai addini kuma kowanne abu akwai gurin da manzan Allah ya sanya shi an sha ba da misali idan mutum zai yi sallah ba me ya sallah ga baki ɗinta tabbarar harama ne ko sai me karatun fatiha sai sura sai ayi ruku'u tasbihi a ruku'u ba haka ake ba sujuda ayi addu'o'i bayan tasbihi sai ayi tahiya sai sallama a daga ba ihin sallah ko wani kana zuwa in kai kabbarar harama kawai sai ka fara at-tahiyatu lillahi sallaka tai me yasa ta canza gurinta don ba haka manzan Allah ya saka ta ba. Lallai akwai tahiya a sallah, amma cewa yi sai an zo zama na farko ko na biyu a sallah. Sai a karanta tahiya a zaune. To sai ka zo kai kuma kai tahiya daga a matsayin fatiha kai tahiya. Da ka zo kuma gurin zaman tahiya sai ka karanta fatiha. Haka ka canza tsarin sallah, za ka ba kai sallah ba kenan. To haka addini ta gaba ɗayansa. In an sa mutum alami an binne shi musulmi ɗan uwanku. manzan Allah ce wa sahabbai yayi dan uwanku yanzu nan da kuke tsaye a kan shi yanzu haka tambayar sa ake yace to kowa ya rema masa tabbatu kowa dinka cewa ya Allah ka ba shi damar amsa tambayar da za a masa ya Allah ka cece shi Allah kamar afuwa Allah ka bude kabarin sa Allah ka tashi aljanna ta masa addu'a ka gama ta tafiyar ka kawai shikenan wannan hine sunna fa amma a taru wani ya ce to a yi addu'a wallahi bid'a ne bid'a ce sai ga an ce ul huwallahu afa goma sha ɗaya ɗaya ga walidanmu to shi fa da ya mutun yanzu su a sun jima da rasuwa an yi ta musu addu'o'i to ni gine a cikin musifa haka ba kamar addu'a ba shi sai ga an ce falaki da nasi to falaki da nasi to duk yadda aka faɗa wai Allah shayar da shi zama da kautara wallahi duk kawai bid'a ce kawai ka ɗaga hannu ka yi da hausa ma an baka iya ba hausa ba Allah ba ne hausa ne ba shi hausa ba ma sai ka yi da hausar ma amma in so samu ne ka iya da larabci ka ce Allahumma sabbitu inda su'al ya Allah ka tabbatar da shi ba da amsar za ka tambaye shi ka sa mun nutsuwa ya Allah Allah ka fita addu'o'i kowa ya iyayensa ya tafi haka ake zuwa sunna manzon Allah da kashi annabin rahama ne yana tsayawa akan gawa bayan an binne mamaci to zai tsaya a kabarin yana ta masa addu'a har kamar a ce a yanka raƙumi a teɗe raƙumin a raba nama kaga minti nawa kenan zai kai awa ko to haka manzon Allah yake tsaya kan kabari amma da sabbin dukan kowa ya roƙa masa addu'a in kai kai kai ka tafiyar ka in kai addu'a ka gaji kai ka gama iyanaka sake neman madan uwansa ka ce to Allah ba da hakuri Allah ya masa ka tsira ka kawai daga nan ka wuce uzurin karka da gidansu to me zaka raka musu ka gama ai ka je an yi masa sallah an je makabarta ka musu ta'aziya to me zaka raka gidansu ka tsira ka abu ɗaya za ka yi ka nemo abinci ko a dafa ko ɗanye ko kuɗi ka ba su ka ce su yi aiwa su yi abinci shine sunna amma ku dawo kuma ƙara zauna ruru duk a zauna ƙafa gidan mutane ko bayan an dawo daga an yi shuru an sama ya za a yi sai kuma ya ƙara tashi hallau halaki da na su ƙafa ɗari da hamsin da uku haka ake wallahi bid'a ne duk wanda yake ilimi yake kan sa ya san bid'a ake kai wallahi bid'a ake kai kai ba wani take da ƙafa gidansu kuma ka dawo din ma kawai ka yi ta'aziyya ka wuce ba wani cewa kuma sake taron waɗannan abubuwan da nake duk bid'a ne to haka shine shirin bid'a an yi ta kirkire kirkire amma nuka faɗi wannan ya tabbata ah to zikan qur'anin ne to akwai masu fahimta malamai cewa karatun qur'ani a makasa manzon Allah ya hana ai shi yasa ya ce kar ku mai da gidanku kuma makabarta a makabarta an hana kanta qur'ani kuma an hana an hana yin sallah to a gida kuma ka karanta qur'ani kuma kai nafilar ka wannan shi kuma abin da ake so a gidanka ke sallah ɗaya ta aka yadda kai a makabarta shi ne sallar jana'iza dan uwanka ne ya rasu baka nan ka dawo an riga an binne shi to zaka iya kan kabarin sa ka tsaya a bayan shi nake sallar gawa kamar sallar gawa nan ya halatta manzo Allah yayi ya halatta wannan kai to ga wannan sallar mu za mu sallar gawa ai ba ruku ake da sujuda ba ai kawai ana yi wa mutum ne addu'o'i da neman Allah ya masa afuwa wannan ya halatta amma sallah azhar ko la'asar magriba isha ko nafila a makabarta manzo Allah ya hana to katun qur'ani ma kuma haka ne to shine shirin bid'a ya kuma salam eh wannan ya halatta manzon Allah yayi in an kai ga makabarta kafin a ga binne shi yana tashi na masa habbai nasihohi akan kabari da zuwa lahira da abin da ya kamata wannan ya halatta manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam da kai ana kan daidai abin da aka yi daidai ne wannan wa alaikum salam me kafin amma binne ake ana cikin hirin binnewar an taho da gar ana kokarin ba su ka arami ba a yi kaza a gyara kaza kuma me da sai ta nasiha sai halatta daga nan kuma har aga binnewa kuma sai kowa ya addu'a sai ta tafi shi ya halatta manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ina nake yace to haga shi ya san shi bai hude ne ko baya kiran cewa shi musulmi ne yace wa ya rufa na yahudi wani tarihi lakinnal mushkila yace matsalar kwaɗi ce fi man yadda islam ga wanda yake cewa shi musulmi ne ko wa tasdiqu bihi kuma kai ka yarda da shi musulmi ne kana ganin shi gashi mutum alaran ma gashi malami gashi kaza to amma illar dan bid'a ne kuma yana kallon bid'a ne wa tajlisu ma'ahu kana zama tare da shi ko fa yajruka ila sharri sai ya ta zuwa sharri saboda gashi malami ne alamun sa yana shiga ta malamai yana kiran kansa malami yana kaza yana kaza wani ma baya karantar da mutane addinin fata-fata amma ya ba kuma kansa layin malintar shi kuma aikin malami a duniya ga baki ne karantar da addini kawai shi ke nakin dan shine aikin da manzon Allah ya yi kuma an ce malamai magadawa annabawa to annabawa ne suka yi wa'azi da karantarwa shine aikin malami na fata an gane to wannan shine eh to kaga wa kadruhu ashaddu min kadal adul musarrihu bil adawa yace to hadarin irin waɗannan gashin ma musulmi ya kira kanshi musulmi yana kan layin musulunci a zahiri amma kuma aqidarsa da ɗabi'unsa da komansa a kan shi bid'a yake to sharrinsa ya fi sharrin abokin gaban da ya tabbata cewa abokin gaban ka ne yanzu ba yahudi za ka saki jiki da shi kuma amala kuma da kuma kin hankali ne kirista za ku yi alaka da shi kai da aka yi da musulmi dan wanka amma wannan ya shigo maka musulmi ne baka tsanin kuma game da shi amma kuma alayin bid'a yake zai batar da ke ya barka haraba ka da hanyar manzon Allah shi yasa ubangiji sai ba mu bayani game da sharrin zama da irin waɗannan sai ce raka tun ranar da wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi wanda ya mutu ba kan sunar manzon Allah ba ran tashin kiyama zai ci jadansa ya ƙuru ya laitani ittakastu ma'ar rasuli sabila ya ce wa yo Allah da ma dai na bi sunnar manzon Allah ma a duniya ya wailata laitani ya ce kaitansa wayo Allahnsa da ma ya sani ina ma lam attakis fulanan kalila ban ɗauki wani a matsayin aboki ko kuma a wanda zan jawin hindu karatun addini ba ya yi alaƙa da ɗan bid'a ya raba shi sunan manzon Allah me ya masa ya ce laƙadi a dallani anin zikiri ba da iri da'ani shi wannan bai haɓar da shi ɗin ya raba shi da azzikir shi ne sunar manzan Allah haka ɗan bida ake ya raba shi da sunar manzan Allah ya ba shi wani wuridi ya haɗa shi da tarbi inda kai da tarbi a hannunsa an gani alamun bida ne na fata an gane ya ba shi wasu aƙidoji shi ne mafi illar makin ya ɗora masa aƙida ko ta fayaranci ko ta tsini ko ta wani zindiƙanci bai gashi na shi bai suna sai to da ya mutu kuma je lahira in ya ga cewa fa a lahira ba a karɓan kowa ya ji daɗi sai wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai bakin ciki yayi nadama ya ta jaɗin sa ko ba zai dawo ba babu dawowa an riga an gama shi sa Allah ta faɗin irin wannan alaƙa da zai mutum zai nadama tantashin kiyama yace istabarra alladina tabi'u min alladina tabi'u ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب wanda ya bi mutane a kan layin bid'a ba sunna ta koya mara kuma ya bi su tsoron tashin kiyama in yaga an tafi lahira yana ɗauka su su tafi shi kai da su wata kansu ke ya biyo shi na za ka je mu wata kawai muke ita kanka kawai nafsi nafsi nafsi nafsi sai ji bakin ciki ya ce ina ma za a dawo duniya ni ma na muku bara'a sai ta riga ka maka ra'ayi shi sa a cikin ahzab Allah faɗa cewa game da wanda ya mutu shi ma yana bin da'a wa malaman bid'a da shugabannin bata ba masu kiran ka zuwa ga sunnar manzon Allah ba saboda ce za su kira su tuka a gaban ubangiji ce ya ubangiji innana ata'ana sadatana ya Allah mu mun bi shugabannin mu ne wa kubara'ana da manyan malaman mu su mutai wa da'a ya Allah fa adalluna sabil su ɗin kuma ya suka ɓatar da mu daga asabi hanyar manzan Allah kenan sunna kenan rabbana ya ubangiji atihim da ifarin al'azabi ya Allah su wanda suka ɓatar da mu dinnan ka riɓanya musu azaba wa la'anahum la'anan kabira wa fi qira'atin wa la'anahum la'anan kathira duk da haka an riga an makarai an riga an makarai shi sa wallahi ka bi manzan Allah ka zauna lafiya duk wanda zai ma bayani na addini in ba ce ma ya kabi manzan Allah ba wallahi ba mutum ya kirki ba wallahi ba kai ba shi ran tashin kiyama la sai kai da dama game da alakar da kai sai ka ce da ma baka san shi kuma lokacin babu wani amfani shi kuma Allah baya buƙatar wannan jata sai ce la takasimu ladayya tarfi da gabana wa kad qadamtu lakum bil wa'id an muku azi an muku bayani kuka ce kai rabu da su yara ne kai rabu da su waye ba ahli sunna ba haka su suke cewa amma sun daura ka a layin keken bera sun halaka ka wallahi duk wanda zai karanta da kai in dai addini ne in ba ce maka yi qala rasulullahi kaza ba wallahi barmar abin suka tafiya ba abin da zai ma wallahi in ka bi shi ka bi iska ka bi shirme wallahi kuma wallahi in ka rabu da shi kamar ka rabu da tsimma kan juji ne ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka wallahi kawai ka bi Allah ka bi manzon Allah shi sa duk wanda ya mutu baya bin manzon Allah ya shiga wuta wallahi ya shiga wuta ka duba fa Allah ka faɗa kai tsaye fa ya ce wa man yuti'ir rasula faqad yata Allah duk wanda ya manzon Allah da'a fa Allah ya da'a shi kadai ne Allah ce wa in tu'i'uhu tahtadu in kuka bi shi shi manzon Allah to za ku shirya to sai wani yanzu ce ma a'a ka bi kungiyarsa ka bi malamansa su ne su dauke ka su zagaya da kai su kai ka ta wata hanyoyi kaga su ce ka sunna ita kuma jarar hanya ce kawai manzala ce na bar ku akan wata hanya mai hakke lailu haka na hari'a mai hakke ce ba wani zai bata kanta sai dai wani ya riga ya halaka ibinta a wanda hadisi ke cewa duk al'umma ta idan kudu da janna za su yi ga aljanna illa man aba sai wanda ya ki suka ce manzon Allah yanzu wa zai ki bin hanyar ka yace man aba ani dakal aljanna duk wanda ya mun da'a ya shiga ma aljanna inji manzon Allah wa man asani faqadi aba wanda kuma yaki min da'a inji manzon Allah to kamar ya ce manzon Allah ya ki bin aljannan ne to kaga shine illar bid'a da ake ta karanta mutane yasa wallahi ka tsaya ka tsayin daka ka bi sunnar manzon Allah ka zauna lafiya ka gamu da Allah lafiya anan za mu tsaya ku ko za mu karsa mu tsaya anan ku sati sai mu karsa to sai yin bayanin mu da muke ranar tanki ko to mun Allah da kudurarsa bayan shawarwari da tattaunawa mun yanke cewa za mu karantar da littafin minhajul muslim na ashaq abubakar jabil aljazairi kun ga littafin nan gashi shine wannan shi za mu karanta saboda da aka duba littafin da abin da yake ciki ya kunso aqida abin da muke ta magana akan sa kenan ko sannan kuma ya kunso ita kanta ibadatin da mu'amalat da adab duk abin da ɗan adam ke bukata na rayuwar addini to ya kunso shi littafin muna fatan Allah kuma ya taimake mu gurin karanta shi sannan kuma wani albishiri ko kafin mu karkare wani albishiri ne shi wannan littafin da ke hannuna yanzu wani bawan Allah ne sai ya siye shi to da mutum da shi dama tun a baya da ya siya sai ya ce to yanzu shi abin da yake so littafin nan in shi ba zuwa makarantar amma kuma na bibiyar karatu na fata an gane ya ce littafin nan a ba wa baban makaranta fi sabidillah shi ne malam ali to ga sabon garin na ba wa malam ali shi an ba littafin min hadin su ala saka da alkhairi zai maganar ka lalabin su ne ba na sai da wa duk mai bukata sai ya musan adadin su tambaya da farko ka ce mutum ne yake da abokanai ko? to abinci kamar yaya a wurin aiki ko a kasuwancinsa a wurin aiki abokanan aikinka waɗanda ba musulmi ba da za ka ma'amalar su aikin da za ka zama kuma ta addini ba eh za ka zagun su kawai da suke za ka zama musa za ka musu kwankwan kai mai hasan da ba ka musu sallama ba su tunda musulunci ya hana kaiwa wanda ba musulmi ba arne ka faɗa kawai da hausa ko musulunci ya hana kaiwa arne sallama Ina ka samu magana guda biyu na malamai shine to yan kuma shi ma sallama fa ina fata an gane amma kai yake mai sallama musulunci ya hana haka na gari kai kwankwasa kawai excuse to yes sai ka shigo sai ka dama ku fara'a kawai shikenan sai ayi fara'a haba haba da su iya zaman nan an gama in kuma wani abu ne na ihsani da kyautatawa da dai ne ka musu amma ko ba dai bane zama su ne aminanka musulunci ya hana ba za a yi taka da su ba yawwa ko ba zai gace ka aure to cika je ba na ba ta gane inda kai musulunci ya hana yau zai yi aure daga ba donation kawai ya iso kyan a kafin da zai mai a najeriya kake ba ko ba ka bari so sai ka sanya za ka mamala da su za ku zai hana ku fara'a da su ba ku gaisa da su a fice da su inda wurin aiki ya haɗa ku amma su zama abokan daga kullum kudda kudu a tare wannan kuma shi ne musulunci ya hana ko ba za ka musu sallama ba dan za ka samu takardama hin in suka ma sallama fa kamar al'ushamin Allah masa rahama ya ce an samu hadisi cewa mazalla ya ce idan kirista ko ba yahudi yi ma sallama to kai karkar ka ce masa wa alaikum salam sai ka ce kawai wa alaika saboda a zamanin manzo Allah yana raye su yahudawa da yake tsinannu ne duk abin da su yi na- na aibata manzon Allah ko mar abin da ba daidai ba shi suke kirkira yi amma da sai masa assalamu alayka sai sai masa assamu alayk assamu alayk kuma a yaran ka ce assamu shine mutuwa ta tabbata akan ka kamar su ce Allah kashe ka wata ran suka ga manzon Allah a cikin gidansa suka ce assamu alayk sai kuma ce wa alaikum suna na kana kyauta ya manzo Allah ya ta daga mura kace wa alaikum samu wal la'ana sai ce me zafi Aisha ta ce ah baka ji me suka faɗa ba ba fa sallama suke yi fa kai ba suke assalamu alaik mutuwa ta tabbata a kanka shi sa da kuma da sai wasu ku ta tabbata a kanku kuma da tsinuwar Allah ya ce to ake yi zafi baka ji ni me nace musu ba a sai musu na kai wa alaikum a kan shi kenan an gama magana kwaya ɗaya mai tsuri to za ka samu takaddama da in yi ma kuma sallama mai kyau ba yana zama a cikin abu arewa ya ta cikin musulmi ya sanya ake zuwa ga musulmi da zai ce maka assalamu alaikum haka sallama ya maka mai kyau to a nan al'usulmin sai ka kana fatawa in sai ka cewa to a nan kuma wajibi ne sai ka amsa masa saboda ai Allah ya ce wa iza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in dai har da gaske sun lamarin ma mai kyau din yace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam ya halatta wannan kawai shi amma dai kai ba za ka masa salam kwata kwata sai dai in bi samuntuwa Mm, sai dai abu samuntuwa eh to ai ka masa fata ne cewa Allah sa ya musulunta ma ko ba fatan kake musulunta ba ai sallama ya maka ya ce assalamu alaikum kaga mai yiwa san musulunci ne saka shi mai wannan abun ai yana sha'awar abun shi ma sai ka ce wa alaikum assalam babu laifi wani haka al-musulmin ya faɗa al-fadin sa wallahu alam sai na jirgi cewa menene ya ne san manzon Allah suka ce san manzon Allah ai ya dunkula ne a cikin maganar da alƙali Irma ya kawo ta sai ta masa ashifa yace wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnati alamar kana san manzon Allah kina kana bin sunnar manzon Allah a komanka to komanka sai ka tambata ka tambaya yaya manzon Allah yayi ya yace ayi kaga kai ma kana haka wannan shine san manzon Allah zaka ba faɗa a baki bane ba watsa bane san manzon Allah ya girma kace zun sa ne a cikin komanka na fata an gane hakan za kudirin ahlus sunna inda kauna kadai ke sa mutum ya samu rabota da manzon Allah ai da Abu Talib ba zai zama dan wuta ba amma a aqidar ahlus sunna Abu Talib haka ba dan fada zanna bane ya kaunaci manzon Allah ya taimaki manzon Allah ya ba da awar manzon Allah ma kariya akan shi an yi man an kiyo manzon Allah abu da yawa a maka amma da ya ba shi umarni cewa ya ammi la ilaha illallah da bai fada ba ya mutu addinin gargajiya kaga bai shiga musulunci ba kuma bai samu bai samu aljanna ba na fata gane kaga in kauna ce duk duniya a mutane ba wanda ya nuna wa manzon Allah kauna kamar sa haka malamai suka ce ke sa sama zara shine yi masa da'a a cikin komanka kamar da'a a komai kai ka bincika yaya yayi ya yace ayi ko ranka yana so ko ranka baya so ko za a zage ka sai dai ka san cewa manzon Allah kake wa da'a ba ruwanka da mutane me zagi ya zaga me yabo kai ba ruwanka da su kai ba to shine san manzon Allah kuma gari a komanka fa ba fi sa sauran sallah ba a komanka a komanka ga baki da wannan shine insha Allah shawara nan
Mm. Mm.
kawun tambaya Bari wani zai tuni.
shawara shi ne nan Mm.
a ga yanan dai an san mana da littafin da zamu gabatar Mm.
za a- za a karanta ruwa da mu alfasara malam in shawara nake so in bayar Mm.
a tambayo mana farashin shi nawa ne Mm.
a nan gashuwa da kuma Kano in ya so sai mu samu wani a nan amincacce mu tara kuɗin mu mu bayar a siyo mana sai kuma na sauki wannan shi ne shawara to shawara ce saka da alkhairi wani abu ne mai kyau yawa ce Mm. to zai raba shi gida goma mana sai ba da kashi ɗaya ko shine zakka ita amfanin gona da aka na damuna za a raba shi gida goma kashi ɗaya shine zakka tara kuma sai riƙe Allah sa masa albarka a ci Mm. Mm. amin Allah sa mu gama juna lafiya aski Na'am.
malamai sun ce yin askin banza haramun ne mm mu kuma kowa da kalar askin da zai zo ya ce a yi masa yana so a yi masa mm ana dan Allah ne ne mu ne hukuncin da muke yi musu kalar irin askin nan na banza
hukuncin kalar askin banar kuke wa mutane shi ne kun taimaka wa barna kuma ubangiji ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan manzon Allah ne kuma ya hana yin aski na banza ba malamai bane suka hana manzon Allah ne ya ce naha anil qaza'i ya hana yin alqaza me alqaza shine a aski wani bari na gashi a bar wani bari za ka kowa da kallon yadda yake kama da shi yadda ya faɗa wani zai tara su masa gaba ɗaya taje ta sai a jikin aski iya bayan kunnen shi zuwa goshinsa shi kenan sai sauran kuma ya taje su wani kuma eh zaɓen taɓa sai a bar gaban to duk sunansa ya ƙaza a aske wani gu ya fi wani gu tudu mazala ce in za ka yi aski ko ka aske shi bai ɗaya kar ko ina ya fi ko ina yawa ko kuma ka bar shi gaba ɗaya saboda haka yin wannan aski haramun ne a musulunci wanda kuma ya yi askin shi ma aikata haramun yadda za a ba wancan zunubi guda dubu kai ma da kamar askin dubin za a baka zunubin yasa dan yazo aski yasa ka kace a mu ba ma irin wannan askin annabi mu ya hana sai ya zage ka ko ba shi bane sai saurayi ne ai sai zage ka daga dama sai kai hakuri ka haɗe dama shi ne bin sunnar sai ka rabu da tafiyar sa in dan Allah kai Allah kuma zai kawo mai son askin kyau din kuma kamar ka tafiyar ka ba arziki bane cin abinci dai to Allah kuma ya alƙawarin zai siyar da kai ko musamman ka ba addininsa. To suka masa bai ɗaya, shi suka aske masa za a yi ai aski, akwai ɗan ɗaya kaɗan kaɗan kaɗan amma duk bai ɗaya, an ɗan rage su manne ba an tashi gaba ɗaya ba, wannan ya dade a musulunci ai, amma a aske nan ya fi tudu nan ya yi kwari wannan haramun ne, mazala ya hana shi. Za ka yin wannan abin haramun ne, haka celoli masu wa ‘yan mata da suke wannan ɗinki na ba'ala su ma duk iri ɗaya ne, duk wata sana'a da ka san za ka yi, in za ka taimaka wa guri yin abin da Allah ya haramta to kai daidai kake da wanda ya wannan fasadi kamar masu da kayan shafe-shafe na sa mela fata din nan, na bleaching din nan to ai su sun ma kuma mai bleaching din ma zanibi saboda da babu mai da ba mace ba lafa ta kuna ganewa shi yasa suka ce idan za ka yi kasuwanci ko za ka yi sana'a farko sai ka nemi ilimin addini game da aiki shi ko manzon Allah babu wani abu da ya faɗa ba game da rayuwarka har askin ɗaya da ya faɗa da za ka yi sallallahu alaihi wasallam to haka ku ai ya gama da kowa shi yanzu mu ne rage namu mu nemi yaya za a yi sai sai mai ke cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala filan hatta ya lamu kullu yafi in baka iya ba kai sai wayar al ulama ko ba ka bane to zaka saka je ka tambaya yaya ake yi a musulunci to wannan shi zaka komai sai ka tambaya in baka sani ba kamar da wannan tambayar zaka daga yau da tunda tambayar nan to kada ya ƙare wa mutane irin wannan asiri in na da na baya ya yi akan bai sani ba to sai a ta masa afallahu amma sarar ko amma wa man adafa bayan taqimul lahu min in kuma ya ƙara to zai gamu da Allah talauci ne kamar bala'i zai bi shi kuma ga tsima da la'anta kaga an shiga musiba to Allah tsare imanin wallahu a'lam na me kace a zahar ce eh zai ba adi ya kari zai ba adi salam zai ba adi saboda yayi kari a sallah haka suka ce malamai sai ba adi salam na fata ka gane wannan shine wallahi a'lam wa alaikum eh ayatin shi kadai an kai tare da liman aitu ma ba za ka yi haka rasan magali in kuma kai ma to liman ya dauke maka ai sahawi da mani zai liman ya dauke masa eh shi sai liman babban mutum ne ai ya kamata na bashi ai allowance ko da kace rasuwa za ka yi da su shema ka yi tsallar gawa an je makabarta daga nan kuma ka tafi uzurinka to daga ba saka da kuma ta'aziyya ya halatta kamar da kuma ta'aziyya ma za ka iya zuwa kai mutum yanzu kuma gobe ka tsara masa ya halatta ya daga ta danga ta tsakaninka da shi ne da kuma irin yadda ya dauki zafin abin a ransa to ka je ka masa rarrashi da kuma addu'o'i ga mutum sai ƙara samun ɗan nutsuwa wannan ya halatta mazala kan je so biyu ko so uku yi ta'aziyya a lokaci daban-daban wannan ya halatta abin da aka zahiri idan ka ta'aziyya kar ka zauna yawa kawai yalla Najeriya yawa kana gamawa kai addu'a ka bashi hakuri to Allah ba da hakuri haka musulunci ya faɗa kai idan kai hakuri ka samu lada kuma sai da hakurin ka shi sai a gafarta masa haka da jike gaskiya ne kuma dama mu ma dukan mu can zamu je kuma yanzu ina ya kuma gurin Allah shi kuma Allah ya ce ko ya fi kaunar bayinsa akan kowa ma ba haka bane saboda ka ayi hakuri to Allah ba da hakuri saka tafiyar ka zama abun shine babu kyau suka ce bai halarta ba zaman da ake nema ko shigo kamar ya a yanzu kawai ka zo ka ta'aziya muna gama na tafiya ta ya gaban zauna ba ai inda ba zama ne ba ai amma an gama kuma in kuma in zo fa in zauna kuma a ci gaba da tattaunawa a shiga wani hira a haka ga wani ya zo ta'aziyar ma kun kwaɓe su hirar daban kuma har sai an ma tsar da kuce ana addu'a ana addu'a ba ka ake ba sauna hadu kuskure ne ba daidai bane a mutunci sabai suka ce wannan zaman makokin ma mu muna kirga shi inda sabon zala matsayin anniyaha kukan da manzo Allah ya ya haramta yin zaman makoki da ake so kawai ana yi ne fa a bala ne fa ke sabon suna ya kai da gaske fa sai ka dage fa da gaske yawwa in aka mutum ma aka zauna kan kwana ɗaya lokaci a tashi kawai ko a tafi sa ba wani dole ya ji kana uku ko ba wanda ya faɗi wannan saboda kuka ne ko to ka gani sa ba a so gaskiya so zama ba a so sai dai abin da yake sunna kuma da ake manta hini ka ba wanda ka mutuwar ka ba shi wani abu shi kuma sunna ne na ba ta gane ba kai ka je ka rashi ka jira a da hutu ka ja ba a wannan ka sa abin da take kai za ka ba shi wani abu dan ya ciyar da maga yanzu ya amar abin da ba zai iya zuwa harkokin da ya saba ba an shiga cikin wani irin ba daɗi haka zai ji cikin kafin ya saba da ɗan kwanaki to sai a ba su abinci ku dafa abinci ku kai gidan mutuwa haka da muna yara ana kawo abinci gidan mutuwa wallahi amma za ga abin ya canja aka maka mutuwa yanzu kai kake mu da aiki sai ka ci bashin kai wasa ka ci ti da mutane su uku uku wajen kwana uku ka ka shiga masifa so ba musulunci bane wannan ku nemo abinci ku ba wanda aka mutuwa da dai ne dan shi ya tsayi lagatan shi din ce fanan gidan ma a wani yan kwanaki to Allah ya samu dace